أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وما كان المؤمنون لينفروا وما كان المؤمنون لي- لينفروا كافة وما كان لمؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينظروا قومهم ولينظروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذينكم قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته godiya ta ƙara tabbata ga Allah maɗaukaki da ya sake mai doma a wannan majalisi na tafsirin ma'anonin alkur'ani mai girma a wannan madaice na juma'a daren asabar yau muna 21 ga watan zulqa'ida hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1447 wanda ya daidai da takwas ga watan biyar shekara ta 2026 Allah maɗaukaki nake roƙo ya mana jagoranci.
Amin.
Allah mana gamakatar da fahimtar daidai da faɗin daidai da kuma aikata daidai. Allah tabbatar da mu kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har zuwa ƙarshen numfashin.
Amin.
Amin ya hayyu ya qayyum. Satin da ya gabata mun cike ƙarshen aya ta ɗari da ashirin da uku a cikin suratul Tauba. Da izinin Allah yau za mu tashi aya ta ɗari da ashirin da hudu. بسم الله أكرمك الله
وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله يتي وإذا ما أنزلت سورة يا يندا وتسورة تسبكا فمنهم daga cikinsu man yaqulu akwai wanda ke cewa ayyukum wane ne daga cikinku zakat buhadhihi imana wannan aya za ta kara mushi imani fa ammal ladina amanu amma waɗanda suka yi imani fazaratuhum imanan tana ƙara musu imani wa hum yastabshirun su suna masu albishir suna jin daɗin wannan aya wa amma alladhina fi qulubihim maradun amma waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta ta manahuci ta shakka fazaratuhum rijsan ila rijsihim sai ta dada musu kazanta akan kazanta da dama take a cikin zukatansu wa matu kuma za su mutu wa hum kafiruna su suna matsayin kafirai wannan aya ta biyo baya akan abin da makaranto a baya game da al'amarin wato zuwa yaƙi da kuma abin da manzon Allah ba sarki ta bayani akan da yake cewa ma kanin mu'minuna da yanfiru kafa bai dacewa a ce mu'minai gaba daya sun fita bi ma'ana wannan aya bayan na dawo ina sauraron tafsirin naji kamar ma'anar ba ta fito ba munasabar aya mun ka tafsiri guda biyu wanda abinda ayar take minishi shine a takaicen takaitawa Allah madaukakin sarki ne yake bayani da abinda wato yake nufi ga waɗannan wanda suke larabawa da ke kewaye a game da madina lokacin da za a yi yaƙi da manzan su salama zuwa tabuka ai an yi shela to aka samu wasu ba su yi wannan yaƙi ba mun da ya bayani ya rubuta hudu ƙarshen wannan an bar wasu a gida ba su tafi ba to Allah ya sabkar da wa ma kana mu'minal yanfiru kafa bai dacewa ga mu'minai gaba daya su fita zuwa ga yaƙi bi ma'ana ai wasu daga cikin wato salaf sun ta akan cewa wajibi ne fita akan kowane musulmi yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita zuwa ga yaki ina fatan mun gane nan kuma yace wa ma kana almu'minu liyamshiru kafa bai dacewa mu ne su fita gaba daya wasu malamai suna ganin a'a a huta gaba daya in dai an ce manzon Allah ya huta da shi a cikin wannan tawaga to ka abar kowa shi sa suka kawo hadar Allah da yake cewa in firu khifafan wa thiqalan ku huta onku da kwalkutan ku ma'anar ayat kenan haka Allah ya ce wa ma kana ma kana li ahli al-madinati wa man hawlakum min al-a'rab an yatakhallafu an rasulillah wala yarghabu bi anfusihim an nafsi baya dacewa ga waɗanda suka kasance 'yan madina da ma wanda suke kewaye da su na ƙauyawa su ƙi zuwa yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wasu na cewa wannan aya bayani ne akan wato muradin Allah subhanahu wa ta'ala na wato tafiyar fitowar duk wasu ƙabilu gabaki ɗayansu ko musu taba gaba daya a samu wasu wakilai daga cikin su su fita zuwa ga yaki yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin shela ina fatan mun gani Allah sai ga mana illa me yasa yace da yatafaqahu fi din domin su yi fiqhu su karanci wani abu su samu wani ilimi a cikin addini lokacin da suka fitan wannan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hutar da aka yi tare da manzon Allah kuna da zumtarsa za ku samu wani abu wanda yake na ilimi idan wahayi ya sabka idan wahayi ya sabka kuna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku samu wannan fiqh za ku samu wannan ilimi tunda kun mutu tare da shi kuma ga ilimi ya sabka ga ayoyi ga Qur'ani ya sabka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kuma wal yanzuru qaumakum idza raja'u ilayhim domin su gargaɗi su yi wa'azi su jan kunne ga mutanensu yadda suka dawo zuwa gida kenan an dawo daga yaƙi waɗanda suke sun tsaye da manzon Allah yaƙin wannan wahayi ya sabka an ba da wani ilimi dokoki sun sabka idan sun dawo gida sai su ma mutanensu galgaɗi su tanatar da su abinda wato ya wakana a cikin wannan guda da suka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga kenan sun samu al'amari guda biyu kuma malam ibnu kathir ke cewa sun gamu da kuta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma sun mutu zuwa sun samu kuma wannan ilimi sun je yaki kuma ga ilimi wanda suka samu wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imam tabari yayi bayani shi ma karkashin wannan aya yace sun ikhtalafa ahlut ta'wil sannan malamai masu tafsiri kenan suka samu ƙara ma juna ilimi a cikin ma'anar wato ita wannan aya abinda Allah yake nishi da ita suka ce ya gani da annafar wa ma kana mu'minun yanfiru kafa sai ce su ne allazi karihahu li jami'il mu'minin wanda aka kyamata ga dukkan mu'minai فقال بعضهم وسدك cikin malamai suka ce huwa nafarun kana min qaumin wasu ne daga cikin mutane sun kasance suna cikin ƙauyuka wanda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya aika su domin karantar da al'umma suna can suna kokarin karantar da al'umma kenan kaga mun malam tabbata ne sun ce mana kenan ba al'amarin yaki bane ana ake ni nan wasu tawaga wasu gungu wasu jama'a masu kokari aka ɗauka aka tura cikin ƙauyuka domin karantar da al'umma suna cikin wannan aiki sai Allah sabkar da aya ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rab bai dacewa ga 'yan Madina da ma wanda suke kewar su daga cikin Larabawa ko ƙauyawa su ki zuwa wato an yi takhallafu an rasulillah su yi nesa su nisan tabta kansu daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna jin wannan aya sai suka tattaso suka gargado daga wannan ayyukan nasu tunda Allah ce bai dace ba kenan ku tsaya tare da manzan Allah sai suka gargado suka je zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama dan tsoron kada su saba wannan umarni na Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan aya to zan wanda suka yi sai Allah ya sabkar da wato magana akan udurinsu ya ce wa ma kana da mu'minun yanfiru kafa bai dace ba ce mummune gaba daya ai sun dukufa sun tashi gaba daya sun tahi sun tare gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuka tsaye da kuka bar kauyawa babu ilimi to kuma ina ne karantar da su haka malam tabari ya wato fassara ita wannan aya ko ya kawo magana kaɗan daga cikin wato maganganun malamai kenan wannan ya fahimtar da mu a shi cewa malamai suna da ra'ayi guda biyu kan wannan aya ko kuma kai magana akan cewa tana magana akan yaƙi kadda kowa ya huta sai in manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni yace kowa ya huto in ko manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin ku akwai irin wani tsari da yake in an huta zuwa yaƙi an yadda zango a wani guri sai a yanki wasu mutane wani adadi mutum ɗari uku ne ɗari biyu ne wani adadi dai haka sai a tura sace ku kai guri kaza haji ku je guri kaza ko gari kaza ku je ku kai musu haji wannan saraya kenan ko asariya to irin wannan manzon salma yana tura wasu daga cikin sahabbai in an wuce zuwa yaki gashi yana cikin wannan tawagar babbar tawaga sai a yanke wasu ce ku kai guri kaza haji ku je guri kaza ku kai da'awar ku to wannan bai dace kenan mutum ya tafi ba tare da izini ba na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malar da haka yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kasance idan ya fita yaki zuwa da karan kanshi a cikin yaki to baya halitta ga ɗaya daga cikin musulmi ya ki zuwa wannan yaki sai wanda aka ba uzuri sai mai uzuri makaho ne gurgu ne kuturu ne waɗanda zai an sun suna da uzuri mata da ƙananan yara da wanda kama da wanda ya ce wa iza kana tsama wa asirar saraya lam ya kallu da kuma an yantsali ko illa bi izini idan kuma ka ce ga saraya ga wasu gungun jama'a za ke za a fito daga cikin babban gungu to baya dace sayi dai izinin shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa kana rajulu idza astara fa nazala ba'dahu qur'an وتلاه نبي الله على أصحابه القائدين معه إذا متيت زوا ga wannan sadiya aka tura su kai hajji su dawo kafin su dawo sai kuma aya ta sabka alqur'ani ya sabka daga Allah wani hukunci daga Allah subhanahu wataala manzon Allah ya karantar da su waɗanda suke tattare da shi to waɗannan idan sun dawo wani cikin sadiya kin su kuma sai su je zuwa ga waɗanda suna nan ayat ta sabka ta karantar cewa ai ubangijinku ya sabkar da aya ko ayoyi ko sura ga annabinku sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine da yatafaqahu fi din wa huwa yace shine ma'ana Allah magana da Allah yake cewa wa ma kana almu'min yanfiru kafa kinan bai dace ba kowa ya huta a ku tsaya da manzon daga manzon sallallahu alaihi wa sallam tare da shi don ku tsotso na abin da ke iya wakana na ilimi saukarin lokacin da aya Allah ya saukar da wata aya yace yaqulu idza aqama ar-rasul yana cewa idza aqama rasulullahi falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa ya dabbi bil an samu wasu daga cikin wato kowane gungu a samu wani bangare cikin wannan al'umma su tsaya da manzon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan su lura abin da ke sabka abin da ake samu na shari'a na wahayi su haddace domin in waɗancan sun dawo su ma a ba su ilimi yace ya ani bi zalika annahu la yambayi lil muslimin baya halitta da musulmai an yamfiru jami'an gaba daya su fita wa nabiyullahi qa'id ga annabin Allah kuma a zamne walakin sai dai idza qa'ala nabiyullahi idan annabin Allah ya zamna fasarrat as-saraya sai kuma saraya suka tahi wa qa'ada ma'ahu mu'zamun nas sai kuma da yawa daga cikin mutane su zamna tattare da shi domin kiyaye wahayi da kuma doka daga Allah subhanahu wa ta'ala yanda mun lura yan uwa ana yana karantar da mu ayat tana da fassara guda ko ta yi magana akan fitar yaki ko kuma ta yi magana a kan wato ƙoƙarin kare ilimi kada ku bar manzon Allah shi kadai wahayi na iya sabka ku tsaya in ya sabka ku karanci wannan wahayin saura da suka tai in sun dawo kuma ku karantar da su to shine sai Allah ya ce wa idza ma unzilat suratun ayat zama tashi akan ta ko yayin da wata sura ta sabka faminhu daga cikin su susuwa munafukai akwai wanda yake cewa aiki kuma zaratu hadhihi imana idan Allah ka ji wannan aya waye zai ta kara ma imani daga cikin ku suna daukar abin abin izini ke an karanta aya ta alqur'ani mai girma amma kuma sun komo suna izini bayan Allah ya tabbata mana cewa alqur'ani ko aya ko imani yana hawa yana karuwa yana karuwa da ka'a da Allah subhanahu wataala yana raguwa da kuma saban Allah kenan aya alkur'ani in ka karanta ta za ta kara ma imani to amma su munafika suna zargin wannan suna ma karyatawa suna wasanni da kuma izgili kai ku juha yo wane ne daga cikin ku zadatu hadhihi imana wanda wannan aya wai za ta kara masa imani Allah sai mai da martani yace fa ammal ladina amanu amma kaga wanda suka yi imani fa zadatkum imanan wannan aya za ta kara musu imani wa hum yastabshiruna su kuma suna masu albishir suna jin dadin wannan aya sun gano cewa lallai Allah madaukakin sarki ya sauko da wani hukunci za su yi aiki da wannan hukunci kuma Allah ya ba su lada sai imanin su ya hauhawa amma ce wa amman ladina fi qulubihim marad amma waɗanda a zukatansu akwai marad akwai cuta kace ta shakka ko cuta ta munafici fa zadatkum rijsan ila rijisihim sai ta kara musu shakkarsu akan kokonton da suke dama akai munafiki yana cikin kokonto da shakka da al'amarin Allah ayoyin Allah doka ta Allah subhanahu wataala bai da nutsuwa bayyana alqibla to lokacin da aya ta sabka yana izgini da ita bai yi imani da ita ba lokacin kuma sai ta kara mushi kazanta akan kazanta shakka akan shakka wanda suke cikin zuciyarsa wannan koda a yanzu duk mutumin da zai kasance aya ta alkur'ani ta sabka a ce manzon Allah ya ce kaza sai yayi izgili da shi yayi kokarin turewa da karyatawa to wannan sai zama sababan ƙara mishi duhu a cikin zuciyarsa a sama da duhun dama da yake nan a cikin zuciyarsa saboda bai da nutsuwa da ayar Allah bai da nutsuwa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce wa matu wa hum kafiruna kuma za su mutu suna kafurai shi sa lati wannan zulmin alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasara muna sabkar da abin da ke cikin alqur'ani wato waraka ne da kuma rahma ne ga mu'minai ya ƙara musu imani ya ƙara musu nutsuwa amma sai ce wa la yazidu zalimin illa khasara kaga azzalimai kafurai munafukai qur'ani baya ƙara musu komai sai asara domin yana sabka suna izini yana sabka suna zolaya yana sabka suna karyatawa wannan sai ya sa sun ƙara duniya a cikin wato wannan laishi da kuma zalili Allah ya tsare Allah ya ce fazadatkum rijsan ila rijsihim wa matu sai kuma su mutu wa hum kafirun su suna kafirai Allah ya tsare ku na sai ya ce awala yarawna awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون awala ya rauna su waɗannan mutane ba sa gani ba sa lura annahum lalle su yuftanuna ana fitinarsu fi kulli amin a kowace shekara marratan sau ɗaya au marratain ko kuma sau biyu sun mala ya tubun sannan kuma ba sa tuba wala hum yadhakkarun ba sa tuntuntuni su gano menene dalilin da Allah ya sa yake jarraba su Allah na jarrabarka a cikin iyalinka ya jarrabe ka a cikin dukiyarka ya jarrabe ka a cikin lafiyarka ya jarrabe ka game da zuciyarka ka rika jin baka da nutsuwa ai ya kamata ka yi tuntuni ka ga kuma wannan abin na maimaituwa a kowace shekara ka sami irin wannan jarrabawa sau ɗaya ko kuma sau biyu kuma kai ka san abin da kake kai akwai kuskure a kai to me zai hana ka tuba ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala daga zunubinka ka diba abin da ya wuce ka rika binciken kanka ka rika tuntuntuni irin abin da kake aikatawa la'alla wannan shi ke jayewa halin ka ke canzawa daga kyawu zuwa ga mummuna da kana cikin kwanciyar hankali sai ka wani firgici ya samu a same ka baka da nutsuwa kana asara kaza ka samu damuwa kaza ai ya kamata ka tuntuna ka gani a walaya ya rauna su ba sa gani annahum lalle su yuftanuna ana fitinar su fi kulli amin a kowace shekara sau ɗaya ko sau biyu sun mala ya tubu sannan ba za su tuba ba wala hum yadhakkarun ba za su yasu wa'azu ba ai ya kamata duk mutumin da yake samun kanshi cikin jarrabawa kala kala duk shekara ko ɗaya sau biyu a fitina ne da kaza ina kokarin tarairayan arziki na amma ya tarwatsewa yake ina ga duk abin da na taba maimakon ya ƙara albarka watsewa yake ina ga lafiya ta kullum karuwa wato maimakon ta karu ta ƙara na ƙasa ko iyallaina ko abin da ya kama da wannan a ya kamata amma kai na karatun talo Allah na jarraba bawa so da yawa a cikin lafiyarsa a cikin dukiyarsa a cikin gangan jikinsa ko iyalinsa dalilin wani aikin da yake aikatawa mummuna wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir kenan amma kai na karatun talo na sani sai akwai nau'in laifi kaza da nake yi kuma yana ganin asara na biyo bayana ya kamata an samu karatun tanin su mana in koma in yi tuntuntuni in tuwo zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala in wasu wannan sai ya taimake ni Allah madaukakin sarki ya karɓe ni ya gyara halayena kuma ya tabbatar da imani na wala hum yadhakkaru ai ya kamata su wasu akan abin da ke wakana a gare su na'am sai ya ce وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون daidai wannan gaba ɗaya daga cikin magabata yake cewa kunna na sama'u mun kasance muna faɗa ku zai faɗi ta ƙarƙashin wannan aya a wala rauna Allah mu yafta sunna fi kulli amin marratan aw marratayn yace kunna na sama'u fi kulli amin kowace shekara mun kasance muna jin kadiba ƙarya haka kawai ba ya wani zo sheka ƙarya za ta layin addini au kadbatayn ko kuma ƙarya guda biyu faidullu bi hafi amin minan nasi kathir sai batar da wani gungun jama'a wanda yake mai yawa dalilin wannan ƙarya wannan magana kace yanzu ne yake ta a wannan zamanin namu mutum zai waye gari ya shaida ƙarya ba a yi ba abin amma ya ce an yi zai waye gari kawai ya ce ai ya mahalshin annabi annabi ya ce mishi ai ya je ba da ruwan lahiya annabi ya ce mishi kaza ya ce mishi kaza ya ce mishi kaza kuma zu ita mallaka babu gaskiya a cikin lamarin amma kuma zai ta yawo da ita kuma saboda jahilci na mutane na al'ummanmu sai ga mutane sun yadda da irin wannan abubuwan abinda za a faɗa nasara ƙarya sai ga mutum ya ɗauka ya yi imani ya yadda da wannan yana ƙoƙarin ma kuma ya aikata abin da ake faɗa wannan daga cikin fitintunu da ke wakana a cikin irin wannan zamani namu a shaida ƙarya wannan kar ta zama abin da ke zama cikin zukatan mutane suna ganin gaske ne suna ganin addini ne ana ƙara ƙara mata ana tula mata ƙasa ana neman albarka ƙarƙashin wannan wannan aya a wannan wannan ƙarya Allah ce wa idza ma unzilat suratun yayin da wata sura ta sabka
nazara ba'dhum ila ba'dhin shashan su zai kalli shashi suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu sun ji labari ga aya ta sabka suna nan a saboda firgicin da suke ciki ka san manawuki in aya ta sabka yana cikin firgici ya sabuna kullu sayhatin alaihim kuma al'adu fa hadaru to aya in ta sabka sai shashin su ya kalli shashi wannan ya kalli wannan sai su ma kansu sun yal sun masarafu kenan ga ka ba tashi ga wannan gurin wannan gurin ba zaman kun bace kawai sai su ware sun mansarafu Allah yana ganin su jama'a tana ganin su rashin rabo sai ya sa sai su fita daga wannan majalisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce sarafa Allah qulubahum Allah ne ya karkatar da zukatansu bi annahum qaumun la yafqahun saboda su mutane ne wanda ba sa fahimta ba sa tuntuntuni amma idan ba haka ba aya tana sauka ai rahama ce a gare ku sai kokarin ku gano mi ta kumsa domin ku aikata ta mi ta hanya akai domin ku kokarin halwa da abin da Allah yake faɗa a ciki to saboda rashin rabo nasu saboda ba su tunani ba su da hankali ya kasance suna irin wannan kaucewa ana saukar da aya sun mun sarrafa to sun da kun kakkauce shi ke sarrafa Allah qulubahum Allah ya tura su Allah ya saka taki gona bi annahum qawmun la yafqahun Allah tsare sai ya ce لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف رحيم التي لقد جاءكم رسول من أنفسكم حقيقة ولمنزول مسمى ya zo daga cikin kawunan azizun alaihi ma anittum duk abin da ya kasance yana ba ku wahala yana dama shi a ce ga mumane sun shiga cikin damuwa da wahala to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hibu jin wahalar wannan damuwar da muke cikin ta shine azizun alaihi ma anittum yana ba shi wahala duk abin da yake dama ku harisun alaikum shi na kwaɗayin ku yi imani yana kwaɗayin alkhairun duniya ya same ku bil mu'minin game da mu'mine kuma ra'ufun rahimun ra'ufun mai tausayi ne rahimun ne kuma mai jin kai malamin kasir yake cewa Allah madaukakin sarki anan yana tuna ma mu'minai irin ni'imar da yi a gare su ta sabkar da ko aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin kawunansu daga cikin kawunansu min anfusihim ko da min anfusikum malamai suna tattaunawa me yake ne daga cikin kawunanku daga cikin kawunanku ku mutane ko kuma daga cikin kawunanku ku larabawa kowace fasarar malamai sun yi magana a kai abinda wanda malamai suka yi rinjaya a kai shine daga cikin ku larabawa domin ba abin jayayya bane ba abu ne wanda yake qata'an ahili cewa lallai larabawa sun samu ɗaukaka da daraja ta hanyar samun wahayi daga cikinsu daga manzan akan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musan irin gwagwarmayar da ake ta sha kan yahudawa suna tsammanin cewa annabin ƙarshen zamani zai bayyana a cikinsu ne ai asalin abin da ya kawo yahudawa ma kewayen madina su da zanguna sun karanta a tarihi annabin ƙarshen zamani za ya bayyana a wani gari a cikin jizantar arab garin da ke da yawan duwatsu da kuma yawan dabinai da suka yi investigation suka lura suka ga ai wannan garin ba ko ina bane illa garin madina to suka je suka tattaru me ne yin su tunanin su manzan da Allah zai sabko da aiko ya fito daga cikin kabilar su daga cikin su su su yahudawa har ma suke guranta ma qurayshawa da sauran kafirai cewa muna dakon wani annabi manzan ƙarshen zamani idan ya zo zai zo da gaskiya za mu game da shi mai ku su yahudawa suke irin wannan fadice ga sauran mashirkai da kuma sauran kafirai sama lokacin da ya bayyana sai kuma ba a cikinsu ya bayyana ba falamma arafu ma arafu falamma falamma ma arafu kafaru bihi فلما جاءهم فلما جاءهم ما عرفوا ما عرفوا كفروا به yayin da wannan abin da suka tabbata da gaske ne sun karanta a cikin attaura cewa lalle hakan zai wakana kuma ga ya wakana kafaru bihi ya sa kafirci saboda mai hasadan min inda an fusi saboda hasada sai kafirce mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga abin da ya zuwa gare su kai wannan aika aika ba komai bane ba illa hasada ce amma in ba haka ba su sun yarda cewa tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai fito daga cikin kabilar Larabawa daga cikin wato wannan yanki kuma sun san asalin shi sun san bayaninsa duk irin yadda manzon sallama yake a cikin halayensa a cikin tafiyarsa yadda yake magana yadda siffa shi take halayensa yana nan a rattabe da jiduna ko maktuban indahum fit tawrati wal injil yana nan a rattabe a cikin at-taura haka nan a cikin injil kuma sun yadda da wannan din a cikin abin da annabawan su suka kawo musu labari a ciki amma saboda san rai saboda rashin rabo da kuma hasada sai suka kawo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon su gamu da wancan mushrikan da manzon sallallahu a yaƙi mushrikan sai kuma suka koma suka yi alliance da su mushrikan suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawaye saboda abin da suke tsammani ba haka ya kasance ba wanda na karantar da mu lalle kabila ta larabawa Allah baiwa ne ya musu Allah ya zaɓe su amma kadda mu yi magana akan alal itlaq gaba ɗaya ka ce kawai duk wani balarabe kai ya gika ana magana tare da imani sai a samu bakurai shi mushriki ya zai gidan wuta kai ya kasance kai bakin mutum ne da imaninka da imaninka ka mutu ka je gidan aljanna a gurin Allah ba bambanci amma in ka ɗauki jinsin masu imaninsu to babu shakka zaka ga babu bambanci babu ma wato kutantawa cewa lallai suna da fifiko a saman ya ishe su kawai ya ishe su alfahari da kuma ji daɗi da wannan kasancewar manzan Allah sa sama ya fita daga cikinsu kuma sun yi imani da shi wasu na ganin akwai zakewa a matsayinka kai bakar fata kai da labarin zo maka ne yayi kai imani da shi shi yana matsayin shi na balarabe ka shi shi zakewa cikin addini ka kasance gaba ɗaya gaba ɗaya ɗaya daga cikin ma'aifanmu ya yi karatu a amurka wannan gani indiana police sun bambance ba cikin ɗakin suna kwadice da wani balarabe to wannan balarabe sai ya lura wannan bawan allah akwai riko da sallah akwai yawan sallah akwai bin allah she balarabe fasiki ne yake shawami yake duk kama da sallah mu ma mu ma masu manzan mu ma masu manzan ba mu zake ba kamar da kai ka zake kullum sallah mu mu da larabawa ya ce a yi ba ku yi madini maso nake manzan naku ni ma ya san ni ma neman kafa ce ne tun da dai ban cikin kuwa ne ni kuma addini ne Allah so nake neman manzan naku ya san to wannan magana ya bata mishi dadi ba ala kulli hal kenan dai yan uwa in aka yi maganar larabawa da musulunci to ba balarabe kawai al'ilaka ce ya shi ka a'a ana magana akan ana magana akan imani masu imaninsu suka riga ba Allah subhanahu wataala to sun gamu wato haske guda biyu ga hasken imani ga kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin wato wannan wannan dangi na su kuma wannan tsaso ala kulli halin dai Allah ya ce ya saukar da ko wato ja'akum rasulun min anfusikum manzo ya zo daga cikin kawunan in kace mutum mutane baka yi laifi ba baka yi kuskure ba saboda manzo sallallahu alaihi wasallam shi mutum haka Allah ya tabbata cikin alkur'ani mai girma ko haka nan idan kace kuma ya fito daga cikin larabawa to kuma shi ma wannan tafsirin babu laifi a kansa wasu malaman suka ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum maimakon min anfusikum daga cikin kawunan ku suka ce min anfusikum daga cikin mafi tsada daga cikin ku abin nihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da aka tace tsatso bayan tsatso tsatso mafi tsada aka fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya kasance shine shugaban duniya gaba daya amma a lahira cikin bani adama da kuma wato aljanna shi yasa karkashin wannan malam qurtubi yake cewa wada Allah nake cewa min anfusikum wannan na nuna mana yabo da Allah ya ma manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma lalle shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani tatacce ne da aka tato mafi tacewa gida mafi daraja ta ɗaukaka Allah ya tato daga cikinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan mun jiba tarihin wato duniya za mu ga mafi girma daga cikin annabawa kafin annabi kamar zan sallallahu alaihi wa sallam annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam to da gidan annabi Ibrahim an samu zuriya manya manya guda biyu kaga an samu annabi Ibrahim sallallahu alaihi wa sallam ya annabi Ishaq ko ishaq ya abi annabi yaqub daga nan sai aka samu wato zuriya ta annabawa da yawa daga cikin yahudawa ta wannan bangaren suka fito dukkan yahudawa annaba Allah yana zanawa to zaga in ka lura yawancin su daga tsotsoni na wato annabi yaqub alaihi salatu wassalam to sai kuma bangaren annabi isma'il alaihi salatu wassalam shi kuma daga tsotson shi in muka lura babu wani annabi da aka samu illa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da cewa shi kadai ne mutu daga tsatsan kuma Allah sai ya kambama wannan layi Allah ya ɗaukaka shi sai kasance shi ne mafi ɗaukaka a saman dukkan annabawan da manzanni gaba ɗaya daga cikin su ma har annabi Ibrahim sun alaihi salatu wassalam to wannan tacewa ce Allah ya ke da gidan annabi Ibrahim kai har ma zuwa ga annabi Adam alaihi salatu wasallam kamar da malam Imam Muslim yake cewa a cikin hadisin da ya rawaito daga Wasila bin al-Asqa yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah astafa kinanata min waladi Isma'il Allah ya zaɓi kinana daga cikin ƴaƴan annabi Isma'il ɗari zuwa ga annabi ibrahim alaihissalatu wassalam sai ce wasafa quraishan sannan allah sai ya zaɓi quraishawa ƙabila ta quraishawa min kinanata daga cikin gidan kinana wasafa min quraishin daga cikin quraish kuma sai ya zaɓi bani hashim banu hashim ɗan gidan ku kenan gidan su manzon allah sallallahu alaihi wasallama yace wasafani min bani hashim sai kuma allah ne ya zaɓe ni daga banu hashim kenan kaga tacewa aka aka tace aka tace aka zakulo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga gida mafi daraja mafi daukaka kuma shi da kanshi ke ka faɗa cikin wata ruwaya da yake cewa inni min nikahin wa laysa min safa ni ina daga cikin wato tsatsan da Allah ya kare a cikin tsatsona har zuwa annabi Adam alaihi salatu wassalam ba a samu ba a ce an samu zina a cikin wannan layin na gidanmu tun daga annaba adam alaihi salatu wassalam har zuwa lokacin shi lokacin da ma'aifansa guda biyu za su aihe shi a cikin wannan layi babu wata zina da aka samu sabanin irin abin da ke samu cikin sauran zuriya ta maguzawa maguzanci ta jahiliya musamman yadda abin ya shahara a jahiliya a cikin larabawa zinace-zinace daban-daban da ke wakana to shi Allah ya tsare wannan tsatso na layin gidansu tun daga annaba adam alaihissalatu wasalam har zuwa iyayensa guda biyu abin na al'ajabi hatta gurin aihuwarsa sallallahu alaihi wasallam ma'aikinsa ta ga abu na al'ajabi yayin da aka aike shi wani haske wanda ya fita daga cikinta ya je yana haskaka wato banguna na ƙasashe ko kuma na wato duniya wanda an ga wannan a matsayin al'ajabi wani takarda ta tabbatar da cewa wani girman sha'ani ne wanda a ƙarshe ka har lokacin da maza ya fara warwarewa ai an tayar shi zuwa ga busrako wanda rahibun wani wani rahib mai bauta daga cikin yahudawa bashira ya gan shi ya zo zuwa ga wato shi babbansa ina mai wannan yaro da wani lokacin a ɗan ƙarami ya ce wannan ɗana ne ya ce to wallahi abin da ke baka shawara ka koma da shi domin wannan yaro naka ba shi bai san shi ba bai taba ganin shi ba sai ran nan amma malamin mai yahudawa ne ya karanta ya san sufofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun ne dan karamin yaro ya gane ya ce wannan yaron akwai girman sha'ani tattare da shi ina baka shawara yahudawa suna suna cikin bincike domin su gano shi su kashe shi ina baka shawara ka koma da shi gida yana jin wannan shawara kuma ya dauka aka koma da shi ana komawa da shi sai ga kuma magana ta tabbata yau da su suna bincike sun yi labarin wannan yaro mai siffa kaza siffa kaza to kuma Allah ya kare aka koma da shi wannan abun bai wakana ba da ma tsari ne na Allah Allah ya kaddara sai da ya zama manzon kuma sai ya tsada sakon sa da kire dai manzon sallama ya kasance mutum ne wanda Allah ya darjanta ya daukaka ya kambama ya ba matsayi wanda bai taɓa ma wani matsayi ba a cikin duniya irin nasa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce to shi wannan manzo da ya fito daga cikinku shi wannan manzo kusan matsayinsa kusan ɗaukakarsa kusan alaƙar shi da ku shi a duniya rahama ne a gare ku jin ɗaya ne a gare ku tausayi ne a gare ku hanya ce wata in kun bisa karkashinsa za ku samu rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala ashe asara ce a yau mutum yana cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma zama yana addini da ka bai dawo ba da kishin in bautawa Allah ta hanyar karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala asara ce asara ce ba karamar asara ba kawai rika bin wani bawan Allah ina ga ta hanyar ce kawai zan samu kira wannan ba karamin mata bane ba manzala Allah ya turo shi a matsayin wanda zai gwada mana hanyar da Allah yake so mu bi kuma yana mai tausayin mu yana san mu yana san mu da alkhairi shi sa Allah siffanta shi da siffofin da shi Allah wannan sufin nashi ne لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم duk abin da ke dama ku yana bashi wahala harisun alaikum yana kudayin duk alkhairi ya same ku yana kudayin ku samu alkhairin duniyar lafiya ku tabbata akan imanin ku sai ce bil mu'minina shi manzon wannan game da mu'minai raufur rahim ar-raufu ar-rahim sunan Allah sunaye na Allah raufur rahim amma sai kuma ya ɗauki wannan siffa da kuma sunaye idan ka ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya nake cewa shi karan kan shi Allah inna Allah inna Allah bin nasi da rahufur rahim inna Allah lalle Allah game ga mutane bin nasi la rahuful mai tausayi ne rahimul ko mai jinkai sai ya ɗauki irin wannan siffa kuma ya danganta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a gama matsayin shi sallallahu alaihi wa sallama bil mu'minina shi manzon Allah game da mu'minai rauf mai tausayi ne rahimul kuma mai jin kai Abdul Aziz bin Yahya yake cewa nazmul aya yanda ayat take ka dauke da haka laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun harisun bil mu'minina raufur rahim lalle wani manzo na musamman ya zo muku gurin ubangijinku min anfusikum daga cikin kawunanku azizun harisun wanda yake wato yana damuwa game da abin da zai dama ku mai kwaɗayi ne a gare ku don ku samu aljanna matsayin ku na muminai sannan ra'ufun mai tausayi ne a gare ku rashimin ko mai jin kai tausayin shi kuma sai ya mamaye komai da komai tun daga mutum hal aljani har dabbobi sai ka mana ƙayoyi daban-daban cikin tausayawa a aikace an ga ya tausaya shi yasa daga cikin abin da zai karantar da mu tausayawarsa ya hana mutum ɗan adam ka walakanta shi daga cikin walakanci shine mutum koda yayi laifi kamar shi a fuska mazala ya haramta wani kuma koda ɗanka ne koda matarka ce akwai da daga cikin na yanki shirin na wanka mai mali amma haramun ne saboda a kare mutuncin mutum Allah ya kare wannan manzon sallallahu ya zo da wannan wannan doka haka manzon sallallahu ya kare mutunci na dabbobi wata dabba ta zo kuka ta ka gurin manzon sallallahu alaihi wasallam ana ganin shi kara kuma yazo gurin manzon sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi ya saurare shi ya ji abin da ya fada sai ce na ga wannan raƙuli ita ga ya rasulullah ya ka kuka zuwa gare ni cewa kana bashi wahala kuma baka bashi abinci ya dora dokan cewa a rika kyautata masa musallai ga manzon sallallahu alaihi aljannai sun zo sun neme shi domin ya je musu wa'azi ɗaya daga cikin sabai yake tana tare musu salama sai mun jallayi kada ka ketara nan ya sa cikin dare suka tafi daidai inda suka je aka same jallayi ka tsaya daga nan kada ka ketara daga nan manzan sun salama ya yi gaba ya ce can an yi wani rikin hayaniya ya ce in ba dan jallayi da aka tsora ba da na ileka lokacin da manzan sun salama ya dawo gare shi ya ce ga abin da na ce kuma na so in yi ce wanda da kai da baka dawo ba da ba ta iya cimirin ji ko ganin abin da suke cikinsa ba amma sai wani salama ya ja shi ya gwada mushi inda suka ɗora tukwanansu suka yi abinci suka yi su aljanna ya je ne sun zo sun nemo shi ne sun turo ɗan aiko ta waka cewa ya je musu gargaɗi ya musu wa'azi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashe zauwar shi a duniya rahama ne shi sa gurin yanka ma yanka dabba yace in za ka yi yanka to ka wasa wukarka kada ka dauko wuka dodo wannan gasanan kawai dodori do kai ta bashi wahala shi bai rai shi bai mutuwa ita wannan dabba yace ka ya kwasa wukar ka domin ka hutar da wannan abin da zaka ka hutar da wannan abin da zaka yanka saboda haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bil mu'minina raufur rahim game da mu'minai mai jin kai ne kuma mai rahama ne yana san alkhairin duniya da kuma lahira ya same mu sai yace azizun alaihi ma alitum la yahummuhu illa sha'nukum shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi babu wani abin da yake ba muhimmanci illa sha'anin ku zaka ga alkhairi ya mamaye ku damuwar shi ku shiga cikin hallaka damuwar shi ku shiga cikin wahala shi sa dare da rana ke bin ku yana muku wa'azi yana galgadan ku ku samu alkhairin duniya sannan ku samu alkhairin lahira yace wa huwa alqa'ilu ko huwa alqa'im bi shafa'ati lakum shine wanda zai tsaye gobe da kiyama Allah ya bashi ceton ku fala tahtammu bima anittum ma aqaltum ala sunnati Allahu akbar malam kurtubi yake ai imam tabari yake cewa kurtubi yake cewa in dai ka kasance kai mumini ne kana kan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kada ka samu damuwa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa innahu la yurdi illa dukhulukum aljanna babu abin da zai kwantar mishi da hankali sai shiga ku aljanna shi sa wata yana kuka a cikin dare saboda mu Allah ya ce Jibril ka shi ka tambaye shi kike sa shi kuka yace al'ummata Allah ce ya Jibril ka je ka ce mishi lalle mu mun dauki alƙawari ba za mu tozartar da shi game da al'ummarsa ba za mu bashi mu bashi mu bashi har sai ya samu yadda da nutsuwa game da al'ummarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ce karantar da mu lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya tura shi a matsayin rahama ba mu kadai ba duk duniya gaba daya kai hamma kafuran kafuran karan kansu sun ci albarkacin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na takaice dai bil mu'minina ra'ufur rahim game da mu'minai ra'ufun mai tausayi ne rahimul ko mai shinkai na sai ya ce فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Allah ce fa in tawallau idan suka juya suka bada baya su wannan kafiri su wannan mushrikai bayan kiran da kai ka nutar da su ga dokar Allah ga shar'ar Allah yadda take suka ce kai ina ba mu ji mu gani ba suka karya ta shine fa in tawallau to fa kul ka ce da su hasbiyallahu lalle Allah ya isar mini la ilaha illahu babu abin bauta da cancanta sai shi alaihi tawakkaltu gare shi ne na dogara wa huwa rabbul arshil azim kuma shine ubangijin al'arshi wanda yake mai girma kenan in sun kafuta sun kafuta daga abin da ka zo masa da shi to kai ka tabbata da cewa Allah madaukakin sarki ya amshi wannan aiki da ka aikata da sanar sakonsa saboda haka kai wannan ba zai cutar da kai da komai ba kai ka isar da sako na Allah subhanahu wata'ala kai ka yi abin da Allah ya dace ya dora maka shi sace wa huwa rabbul arshil azim fa in tawallau in sun suka juya suka bada baya to kace ni Allah ya isar mini la ilaha illahu karetawar ku ba za su cutar da ni da komai ba na dogara ga Allah subhanahu wataala alkashin wannan malamai suke magana akan wa huwa rabbul arshil azim Allah shine ubangijin al'arshi kuma al'arshin wanda yake mai girma al'arshin Allah subhanahu wataala wata halitta ce wanda manzon sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mana ita idan muna so mu gano matso mana wato nesa kusa yake cewa misalin wato kursiyu na Allah subhanahu wata'ala game da al'arshi girmansu shine kaman ka ɗauki dala biyar ko wani dirhami ka jefa a cikin sahara ya ne mata zai kasance wannan shine wai ka yi kwamfaran girman kursiyu da kuma al'arshi wannan dirhami ka ce shine kursiyu wannan jeji ko kuma wannan tsarar ce al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala su kuma ya ce a gama samman bakwai da kansan bakwai daga cikin akwai ma kursiyin a ɗauke su a jefa su a cikin al'arshin Allah kamar misalin ka ɗauki shi ma wani birhami ne ka jefa a cikin sahara shi yasa ce huwa rabbul arshil azim yace huwa rabbul arshil karim rabbul arshil ya kashe siffa guda uku rabbul arshil azim shi ne ubangijin al'arshi wanda yake mai girma al'arshi alkarim ubangijin al'arshi wanda yake mai karamci al'arshi azim Allah mai kusurci ya siffanta al'arshi da girma su suke cewa ɗan mun nema cikin addu'o'i akwai addu'o'in da suka zo a cikinsu akwai bayanin al'arshin Allah wanda yake mai girma da kuma wanda yake mai karamci sai suke cewa a kenan a ƙarƙashin wannan ambatan wannan sa wannan cikin addu'arka zai karhuwa wato Allah ya amshi addu'arka saboda ni kai imani da wani abin da Allah ya faɗa yana da shi yin imani da abin da Allah ya bada labari baka san shi ba baka gan shi ba kai yadda da daga cikin abin da zai sa Allah ya amshi addu'o'inka shi sa Abu Hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'o'i kenan ya kasance yana umurtan mu yayin da muka je kwana mu ce wurin barci kenan a ƙarshen dare Allahumma rabbu samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil azim kaga nan ya fito ko na'am rabbana wa rabbu kulli shay ubangijin ubangijin komai faliqul habbi wan nawa wanda yake tsaga kwaya da kuma kwallo wanda yake na dabino ka abin da kama da wannan wa munzil tawrat wal injil wal furqan wanda ya saukar da at-taura da injil da kuma al-furqan shine al-qur'ani a'udhu bika min sharri kulli shay'in ina da matsalanka daga sharrin komai anta ahidun bi nasiyati wanda kai kake yarda da kokuwan ko kokolwon ko kuma wato nasiya gaban kan wannan wannan abu duk wani abin da yake iya cutar da ni a cikin wannan dare ko ba wannan dare ya Allah ka matsare da wannan Allahumma ya Allah antal awwal falaysa qablaka shay kai ne na farkon da kafin ka babu wani abu wa antal akhir kai ne na karshe falaysa ba'daka shay bayan ku babu wani abu wa anta zahir kai ne wanda kake zahiri mai rinjaye falaysa fawqaka shay babu wani abu gushinka wa antal batin kai ne kake wanda yake a fake falaysa dunaka shay kuma bayan ka babu komai wa anta ya Allah kuma kai ne abda annabai ya Allah ka biya mana duk wani bashi ke damu kaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam zikri ya zaro wannan an ziga Allah an kamba mashi an ambaci sunan al'arshi mai girma a ƙarshe mi ake so ya Allah kare mu daga duk sharrin mai sharri kuma ya Allah muna roƙonka ka kare mu daga bashi bashi bala'i bashi musiba ne shi sai ce Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal faqr a'udhu min min al-maghrib wal ma'sam yace wa ajnini ya Allah ina roƙonka ka gudata ni min al-faqr daga daga daga talauci addu'a ce da manzon sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu mu karanta ta gurin kwana mu karanta ta cikin addu'o'in da muke yau da gobe Abdullahi dan Abbas na faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min muslimin babu wani musulmi ya'udu maridan wani zai kai ziyara zuwa ga wani marar lafiya ya haduru ajalahu lam ya haduru ajalahu wanda ajalin wannan bawan Allah bai zo ba fa ya kulu saba amarrat sai ya karanta mushi wannan addu'a saba marat ta kawa uku ta kawa bakwai ya ce as'alullah al'azim rabbal arshil azim al'arshi kaga yana wannan ko rabbal arshil azim an yashfiyaka ka karanta wannan su bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa ufiya matka ka karanta ta da gaske da nutsuwa har zuci sai Allah ya ba wannan bawan Allah lafiya matka ba rashin lafiya bace ta ta ajin hadisi na karshe da zamu kawo daga dai wato Abdullahi dan Abbas yace Annabi sallallahu alaihi ya kasance yana fada lokacin da ya samu ko mutum shiga cikin damuwa kana cikin wato kunci kace la ilaha illallah الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم هكذا رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم نقوم على العرش الكريم wannan addu'a lakani ne ga duk mutumin da ya shiga cikin damuwa yana cikin kunci ya nazarci wannan addu'a manzo sassama ce wallahi Allah zai yaye mishi wannan damuwa da yake a canza masa wannan damuwa da abin da za ta cikin walwala kuma Allah biya masa bukatunsa ɗan wa musulmi wannan shine karshen suratul tauba shi yasa na so mu kawo wannan addu'o'i domin su kasance abin da wanda za mu yi riko ƙarƙashin wannan aya ta ƙarshe domin mu tuko zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da roƙonsa dan ya ba wani bukatunmu sannan kuma ya kawo zaman lafiya da kwanciyar cikin wannan ƙasa ta mu irin abin da muke gani na mun rayuwa a cikin sa da fata Allah mana kucin sarki ya amsa mana abin da muka fara na daidai Allah ba mu ladan kuskure kuma Allah gafarta mana goshi da cikin zakatun mu Allah gwada mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya gwada mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon gushe mata Allah tabbatar da mu kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har zuwa ƙarshen da fashin amin ya hayyu alaikum salam wa wai mai tambaya yana tambaya menene hukuncin raba goro a aure na'am raba goro a masallaci ko daura aure a masallaci daura aure a masallaci wai menene hukuncinsa raba goro ko daura aure ba ma mi raba goro a masallaci ke kalubalanta to asali yan uwa daura aure shine abin da muka faɗi gurin daura auren ɗansu la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adli babu aure sai da waliyi da sadaki da shaidu alal akalla guda biyu a jibi sai kuma siga idan wannan sun samu aka ɗaura aure shikiran aure ya uku babu wani abin da ya saura a baya a ka goro a kawo halawa a ka da bino wannan wani abu ne na ma'amala ko ce na al'ada wanda ya danganta da yadda mu muka ɗauke shi hukuncin da za a bashi shin wani abu ne wanda ko ba a kashi ba ba a garin komai a kai ba matsala ba ne ba ko kuma abu ne wanda yake ya zama wajibi mun mira shi wajibi dole in ba a kashi ba auren ma ana iya a ɗaura shi ana ganin auren ma bai ƙarfi ba shi sa da yawa daga cikin malamai a sunnanci zama gani babu zancen goro babu zancen halawa babu zancen wane ne amma al'ada ce ta yau da gobe idan mu ɗauke ta muka ɗauke ta muka ba ta hukuncin matsayin wajibi ba mu ci abu da wanda yake dole daga cikin rukunin aure in ba ka ba tashin hankali ne ana ganin ka sa'a ma Allah man maka yi shi ba to da sai mu ce wannan abun bai dacewa a karantar da mutane wannan ba addini bane na ba Allah bai ce ya an yi goma zan Allah sallallahu alaihi wasallam an daura aure babu goro bai cikin sharadin daura aure wani abu ne na al'adam ya danganta nan muka ɗauke shi matsayin da muka bashi zai ba mu hukuncin zamiya a kansa Allah shi ne mafi sani Allahu a'lam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اننا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واستر عورتنا وأمن روعتنا وقضي حوائجنا يا مجيب الدعوات ‘yan uwan azumuna magana da malam yana cewa sun sauka a madina ana gaya da jama'a kenan sa su muruka addu'a gurin shi mai mana addu'a mu masa addu'a Allah ya rashi lafiya Allah sa ayi hajji mabrur Allah ya karba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum